shine mai abori halilun abadan da aka fada to ina ne za a tashi babul babul jama'a ce kaga wajen eh babul jami'in ko to babul jami'in wannan babi ne matattare a game da hukunce-hukuncen sallah kaga wajen to bismillahir rahmanir rahim an karɓo daga abikata da alharis dan rabi'iyu wato haris ibn rabi'iyu mutumin madina Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya shigo masallaci kai ya ce zai zauna sai ya sallaci raka'a biyu wadda ake kira ta hiyatul masjidi a wato a nan da aka ce masallaci ana nufin kowane masallaci amma fa ba bisa umumin masallacin wanda hadisi manzala yake nunawa ba da yake cewa ju'ilal liyal arru masjidan wa dahura a wannan hadisi a fili yake ya bayyana cewa wanda ya shiga masallaci ya ce zai zauna ba tare da ya yi sallah ba sallar da ake kira gaisuwar ubangijin masallaci karahiya ne haka a shiga masallaci a zauna ba ta yatul masjidi ba karahiya ne a wannan hadisin an samu bambancin fahimta tsakanin malamai a game da ne a game da kamar wanda ya shiga masallaci bayan alfijir ya keto a ce ya riga ya yi raka a ta alfajari ko kuma ya shiga masallaci bayan ya riga ya yi sallar la'asar kafin rana ta faɗi to yalla ana bukatarsa ya ta hiyatul masjidi ko ko karahiya ne to wasu malamai da yawa suka ce eh ana so ya ta hiyatul masjid kamar imami shafi'in kamar imam ahmad ibn hanbali sun tafi akan cewa ko bayan la'asar ka shiga masallaci ka zo da tayyatul masjid akwai wasu malaman kuma da suka ce a'a karahiya ne a ce a sannan za a zo da tayyatul masjid saboda an karanta sallah nafila a wakacin wanda akan wannan imam abu hanifa da imam malik da auza'i da laisu duk suke kai ko da yake a wajen shafi awar akwai wata ruwaya da take nuna cewa eh in an shiga masallacin lokacin da aka karanta nafila tuka a ce za a yi tahiyatul masjid su yasa ya wato su shafi'awa a nan fuska uku ce daga gare su fuska ta farko shine ana bukatar yanzu fuska ta biyu ba a bukatar yanzu fuska ta uku shine cewa in ya shiga ne dan ya tahiyatul masjidin kadai to karahiya ne amma in ya shiga don wani lamari daban to ya zo da tahiyatul masjid a to a wato alƙali iyar shi ya kaito daga imamin shafi cewa ko da bayan la'asar a iya tahiyatul masjid ko bayan asuba matukar da bayan la'asar ɗin rana ba ta fara jaja ba bayan asuba kuma matukar gari bai faifaye ba saboda shi imamin shafi yana ganin wannan sallar tayyatul masjid nafila ce wadda take da sababi to amma malaman masaba suka ce wannan ruwaya ta alkali iyar daga imamin shafi ba a santa ba wurin malaman masabar imamin shafi yadda ibn daqiq al-aid yayi bayani akai to anan dai akwai maganganu da yawa na malamai akwai maganganu da yawa na malamai kuma a gane mafi yawan malamai dai sun ce ta yi masjid din nan ana so a zo da ita amma dawudu zahiri da almajiransa suka ce ai wajiba ce ma ai wajiba ce ma ka shiga masallaci baka zo da tayyatul masjid ba ka zauna su a wajen su kayi zunubi sosai kayi kayi zunubi sosai amma sauran malamai suka ce ai annabi ya faɗa sallar da take farilla akan bayi guda biyar ne hamsu salawatin kataba hunnallahu alal iman to wannan da yake na akwai bai gangano da yawa da suka shafi wannan matsala sai alhadisu sani hadisi na biyu an karɓa daga zai dibna arkama Allah ƙara yadda a gare shi ƙala ya ce shi zai dibna arkama sahabi ne babba yana cikin mutanen madina daga banul hazraj ya zauna a kofa daga ƙarshe har ya gina gida a kofar an ce hadisan da aka ruwaito daga gare shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam sun kai saba'in wanda buhari da muslim sun ruwaito guda hudu buhari shi kadai ya ruwaito hadisai biyu a imam muslim ko ya ruwaito hadisai shida na zaid ibn arqam shi yasa a jami'u muslim littafin muslim akwai hadisai har guda goma wanda duk zaid ibn arqam ne ya ruwaito su a buhari ko akwai hadisai shida to kuma shi zaid ibn arqama Anas ibn Malik ya ruwaya daga gare shi haka nan an samu jama'a da yawa daga manyan tabi'ai da suka yi ruwaya daga gare shi an ce yayi wafati a Kufa hijira ta 68 hijira ta 68 Zaidun Alqama yace da can muna sallah mukan yi magana muna sallah muna magana mutum sai magana da abokinsa gashi yana daura da shi alhali suna sallah sai da aya ta sauka ayar da take cewa ku tsaya ga Allah kuna masu ibada kuna masu shuru aka umarce mu da yin shuru aka hana mu daga yin magana wanda wannan hadisin buhari da musulun sun ruwaito shi aka na abu da turmizi da nasa'i to an kabar daga Ibrahim Umara da Abi Huraira Allah ya ƙara yadda a gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sun kabar daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wakacin da zafi ya tsananta ku sanyaya da sallar azahar kakku ce za ku yi ta ana tsakiyar zafi ku bari gari ya fara sanyi hakika tsananin zafi daga siririn daga tiririn wutar jahannam ne daga tiririn wutar jahannam ne wato wannan zahiri dai yana nuna ana so a sanyaya ne da sallar azhar amma akwai cikin malamai kamar imamu ashab malikiyin nan da ya ce ai la'asar ma ana so a sanyaya da ita in ana zafi ana zafi to a sanyaya da la'asar in ji shi a shabu amma mafi yawan malamai sun tafi a kan cewa a zahar ake sanyayawa a nan ba faɗi gwargwadon yadda za a sanya ba a wannan ruwaya ta hadisi a shafi'awa suka ce gwargwadon yadda ake so a jinkirta ɗin har ya zamo an sami inuwa inda masu tawowa masallaci sa iya ringa bin inuwa sa iya ringa bin gindin katangu da yake inuwa ta sauko ba sai an shiga rana ba wajen a malikawa suka ce a ana jinkirta azar har a ce inuwar abu ta ƙari da rubu'insa misalin idan tsawon abun mita ɗaya ne to a ce inuwarsa a ƙasa ta kai mita ɗaya da santimita ashirin da biyar ta ƙaru da rubu'insa kenan to alhamdulillah sai mu tashi a hadisi na hudu ne ko to alhamdulillah a la ya jilis ta nahayi ce ta nahayi ce wannan yake tambaya dangane da cewa liman ya sauya ya tausa daga inda ya sallah bayan ya gama sallah to malamai ya ce suna cewa shi liman ya koma ga ɓangaren kudu ya fuskanci kudu amma hadisai suna bayyana cewa sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama sallah fuskantar mutane yake wani wakacin ma yana tunatar da su ya musu nasiha to kaka zami ai abin mai sauƙi ne abin da yake akwai su malaman da suka ce ai wajen kudu kaɗan ba wai sun ce kai ya fuskanci mutane ba abinda suke nufi kai ya fuskanci mutane gaba daya yadda zai zamo kamar ya kura musu ido ko yana nuna musu kansa abinda suke nufi shine ya wajen kudu kaɗan yadda zai zamo yana kalla mutanen amma fa ba ya kuna musu ido ya fuskance su gaba ɗaya ba yawwa shi ne babban manufa a nan to alhamdulillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الفاتح وعلى آله وصحبه وتابعين لمن هذا إلى يوم الدين حق لنا بلاد العزيز الحمد لله yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh jiya da an faɗa cewa akwai cikin yan uwa wanda suka ba da shawara cewa karatun yau ko a bari wata rana a yi saboda duban yanayin da gari yake alhamdulahi gashi cikin dukkan alamomi wasu abubuwa da yawa da ake tsoro ma ba abin ya zamo ba haka ba Allah ya kwantar da fitina da mun roƙi Allah shi Allah subhanahu wata'ala ya kwantar duk da wata fitina wani abin da ta da hankalin musulmi Allah ya magance shi to alhamdulahi da alamu ne ko da an samu kan wani abu a wani wajen abu ne bai kai inda wasu suka hangi ma zai iya kaiwa ba domin jiya da rana har zuwa dare ana ganin wasu abubuwa suna ta faruwa na motsa fitinu daban-daban to amma alhamdulillahi Allah ya farkar da abu amma tun da an faɗa wasu da yawa cewa ai ba za a zauna din ba wasu sun je amma wasu sanda aka faɗa da mun ba su zo ba shi yasa ba su je ba to abin da yake akwai shi ne tun da akwai wanda suka zo a koyaushe aka zo makaranta babban abin nema shine zamo an tafi da wani abu ko kaka ko an faɗi wani abu ko kaka a wajen shi yasa ko da a wannan sharhin na ita umdatul ahkami to ko a sharhin umdatul ahkami in Allah da sai mu duba wani bayani ko su bayanai akan sharhin da aka yi wato akan hadisan da aka karanta a baya wanda aka yi a baya wani hadisi muka karanta ko wani bayan muka karanta a wancan
babin jami'in babu da cikin salati ko Thank you. an yi wuce babu tashar ko ko ba a kai a kai babu da yi ko to alhamdulillah wanda a shi wannan babu jami'in din mun karanta hadisai ko ne ko ko da ma hadisan babu da Allah ya wane da su ba to alhamdulillah masala mu fara da hadisi na farko wanda ya ce babu jami'in cewa shi wannan ibn al-mulaki wanda yi wannan sharhi wanda wannan sharhin wajen mujalladi biyar ne ga shi dai hadisan hujjat da aka gaba ɗaya da su haura ɗari hudu da hamsin ba amma dai mujalladai biyar ne wanda akalla kenan sun kusa shafi dubu biyu da wani abu wanda shi ya yi su ne a kan wannan littafi mai albarka alhamdulillahi muna fata in an kai matanin wata nan za mu dawo in an dawo din damar za a tsaya a bi wannan shirin sosai sosai saboda ƙara fahimta kuma babban abin fata zuwa sannan zai zama abin da muka sani na usulun fiɗi da na usulun hadisi a za su ƙara yawa shi ya sa wasu abubuwa da yawa da zai kawo sai zama da mun san su ko mun karanta abin da za mu dora a kai to a nan dai da yake babu jami'in shi ne shan ya ce jarar arifin musannifi al'adar masu littattafai ta gudana filin da amma a hakaman mahotar da fata dangane da wanda ya tara kunshe-kunshe iri daban-daban a motar fata ta abeli da zanika wanda yake abin da suke magana a kai ta bambanta su ce babu jami'in zakara fihi rahimahullahu tis'ata ahadisa a wannan babu makadisi Allah ji kansa ya ambaci hadisai tara wanda alhadisul awwal hadisi na farko an abi katalata an karɓi ga abi katada shine ibn rifki dan rifki al-ansari mutumin mutumin madina qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahadukum masjida idan dai ko shiga masallaci kala ya jalis kada ya ce zai zauna hata yi salliya raka'a ta yi sai ya yi sallah raka'a biyu wannan an faɗa cewa hadisin nan duk masu littattafan da shida sun ruwaito shi buhari ya ruwaito shi a gori biyu muslim ya ruwaito shi gori ɗaya abu dawud ya ruwaito shi waje ɗaya sun jira ya ruwaito shi waje ɗaya da sa'i ma waje ɗaya irin ma da ma ya ruwaito waje ɗaya shi yasa duk masu littattafan da shida zai sun ruwaito hadisi to shi ne shirin ya ce alkalamu alaihi min wujudi za a yi bayani akan wannan hadisin ta ɓangarori daban-daban wata hadisu birawi bayani akan wanda ya rawaito hadisin shine abu fatara da salafa ya gabata a baya ibabin islam a babin sarki ka'idar mai wannan sharhin inda sai aka faɗi wani marubuci to sai ya kawo tarihin a taƙaice don wani ma kan kawo tarihin nasa duk da cewa na taƙaitawa ya kai wajen shafi biyu to shi wannan ne ya ce a baya ne bayani a kansa wanda ne bayani a kansa a gaba baya sakewa sai dai ce a koma waje kaza za a ga bayani a kansa ya ce wa kawai an na kora fi haza amma haka mu kusa a bayanin abinda hadisin nan ya kosa ila za mu ce a sani annan murada kuna bil masjidi cewa abin da ake nufi da masallaci a nan alhasa lal'amma masallaci na musamman ba masallaci na gaba ɗaya ba akwai a da al'umma akwai masallaci na gaba ɗaya akwai kuma masallaci na musamman wa'ani bil armi na ji a fi kawai alaihi salatu wassalam da na ce masallaci na gaba ɗaya abin da nake nufi shi ne abin da ya zo a cikin fadin manzon Allah alaihi salatu wassalam da ya ce ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura an sanya ko ina na duniyar nan na kasa masallaci gare ni ashe ko ina masallaci ne don an ce masallaci na gaba ɗaya ana nufin ko ina amma an ce masallaci na musamman shi ne wanda yake an keɓance shi daman dan a yi sallah wa huwa wa'idun jazir wanda wannan abu ne a fili a bayyane والمسجد هنا مسجد أنه ذاك إذا دخل أحدكم المسجد مفعول به مفعول به ne ba maf'ulun bihi ba wata magana ta nahawu a irin nan shi ne ake gane abinda aka karanta a nahawu ko an fahimta yadda ya dace ko ko ba fahimta ba saboda ta yi wata matsala da ka karanta a nahawu ko a tasirifi ba za ka gane ka gane ba ko ba za ka gane ba ka gane ba sai kana bin irin wannan bayani na malamai domin lokacin da aka zo bayani na abu to sannan ne za ka gane a baya da aka koya ma shi ka gane shi sosai abinda za a fahimta a nan shi ne a babin zarafi an faɗa cewa zarafi iri biyu ne ko akwai zarfin zamanin akwai zarfin makani wanda aka ce shi zarfin zamanin a koyaushe a iya nasartarsa a kan cewa zarafi ne ma'ana makurufi ne amma zarfu makani baya karɓar zamowarsa zarfu makani ba a iya masa rasuwa da cewa zarafi ne ma'ana makurufi ne sai in ya zan muka amma an ba muka bi ba ne to su da yawa sai a yi masa rasuwa da cewa makurufin bihi ne to kamar a nan da ake za da hala a rukun masjida masjida din akan me aka nasarce shi an nasarce shi ne akan cewa mafulun bihi ne ko ko mafulun bihi shine shi ne sharin yace ba mafulun bihi bane mafulun bihi ne a ni ta'addihi bi nafsi saboda da hala yana ta'addada kansa kashi a qur'ani an kawo da hala yayi ta'addada kansa ko ina misali ودخل المدينة على يمين قبلة من أهلها لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وقوة الإسرائيل يا أسفة وقال إلى بني إسرائيل في كتابي لتفسدن في الأرض ولا تعلن علوا كثيرا فإذا جاء أواله لهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا إلى الأنبياء وكان وعدا مقولا ثم ردنا لكم كررت عليكم وأمدناكم أموالا وبنينا وجعلناكما وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الله التي ليكبروا وجوهكم وليدخلوا المسجد kaga a nan ma dai da hala kai ta addada kan ko wani ya kullu masjida kama da haluhu awwala marratin wani yutaddiru ma alau tadbira wani ya kullu masjida to da anan masjida da aka nasance shi Allah sarki shi akan su a matsayin biyu saboda ko da yake za a ga kamar masjida kamar ba mutane bane amma ta wani wajen za a iya cewa mutane ne saboda لتأدي بنفسه إلى كل مكان موجود لأن يتأدي لكنسه إذا هو الوجه وأن يكفي من جدي لا ذر ما ذر في بني ومنه قوله لتدخلن المسجد الحرام ينا لقولنا إن دهالة يتأدى كنتا كما يذهب عبد الله ما ذا أشي ذر في بني ذا أشي مفعول به na suratul fadi inda Allah yake da tafi min masjidil haram an fahimci wannan shi ne alfiya ya ya faɗi wannan akwai baiti da ya faɗa kuma kullu wakatin aminin zaka wa ma ya kabaru hul makanu illa mubhama asali kaga wannan ba nan ba mutane bane shi yasa bai zama zarfu makani ba bare ke kantacce shi yasa bai zama ba zarfu zamani bane asali matsala ta biyu da wannan hadisi ya kunsa فيه التفريق بكراهة الجلوس بلا صلاة حديث يا قنشي تشيوا an bai a wato ya kunshi bayyanawa a fili da cewa mutum ya shiga masallaci ya zauna ba tare da ya yi sallah ba haka ɗin karafiya ne wani karafiya ne wanda karanci ne na cewa ya dace kada a ce za ba karanci ne na haramtawa ba in ka zauna da ka shiga masallaci da ka tafi kuma da ba a ce ka aikata haramun ba amma dai ka aikata abin da bai dace ka aikata ba ma'ana kenan ka tozarta wa kanka lada amma ba a ce ka yi zunubi ba asali matsala ta uku da hadisi mai ya kusa hadisi babu tahiyyaci wannan hadisi ya nuna cewa ana son a yi gaisuwar ubangijin masallaci inda an shiga masallaci fi aiki wakatin kayan a koyaushe ne ko aka shiga masallaci ruwan ba da mata wannan shi ne abin da wasu malamai suke kai wakali a ha abu hanifata wal auza'iyu wal laisu wa malikun fi wakatin lahayi amma abu hanifa da auza'i da laisu da imamu malik duk sun ce karahiya ne a ce za a zo da tahiyatul masjidi lokacin da aka yi hani daga nafila mutum ya riga ya sallar da asar shiga masallaci to wajen waɗannan malaman guda hudu wanda dukkanin su shahidai ne tarahiya ne ya ce zai tahiya su masu ko ma tani inda shafiya akwai fuska biyu a nan wurin shafiyawa fuska ta farko shine cewa ba karhanci fuska ta mai shine cewa akwai karhanci wala sabu inda mu wajen sansu sannan akwai wata fuska ta uku a wajen shafi'awa wanda ita ma ta fi inganci annabu mikrobu inda ana yi salliya ta yi ta faɗa cewa mutum in ya shiga masallaci dan ya tafi yadda masjidi ko sada ya zama lokacin da aka yi ne daga sallah to sannan ne yake karariya ya zo da tahiyatul masjid wanda ana da amrin ahar amma in ya zama ya shiga masallaci ne don wani dalili ne ne itikafin wa gairi kala amma ya zama ba da itikafi yake a masallacin ko ko a'a neman wani ya je ba wani abu dai daban wannan ba ka hanci ya zo da tanye su mutu don ka su shafiyawa a nan akwai ta sako uku daga gare su wa ma ma haka alƙali yaro an shafi'i amma abin da alƙali iya da ya kai to daga imamin shafi min jawabin salatiya daga cewa a yi tayyiyatul masjid daidai بعد الأصل بيان أن الأصل ما لم تتفرج الشمس مذكر لنا وتفارق فلسفة wa ba'da subhi ko bayan asuba cewa a iya rada tayyitul masjid bayan asuba bayan fitr matakar gari bai kai kaye ba ya ce inda hu min al-wafil allati laha sababun domin ita tayyitul masjid a wajen imami shafi'i tana da grafin kullum da yake tana da sababi wanda shi a wajen imami shafi'i duk wata nafila wanda yake tana da sababi ko ba karhanci a cikin yin ta lokacin da aka yi hani daga nafila ka gairu ma'arufin an asali to wannan abin da alƙali iyar ya kai ko ba magana ba ce wanda take an santa daga almajiran imam shafi'i haka ba yadda shi ya fara kama na ba alai shehu ta ne yadda shehu ta ne ibn da ibn ibn ya faɗa kara a kai to da yawa malami duk a sai ta sa in ya kai to daga masabar da ba ta sa ba to wuri da yawa hakan ɗan samu kuskure saboda gidan da yake ba naka ba kace za ka yi bayani a kansa to ba mamaki ko da ka shiga kai wani kuskure a kai idan in naka ne shi ne ka san duk inda yake amma gidan da ba naka ba ko ka shiga ba mamaki dan ka tashi bayani a kansa wani lokacin kai kuskure ko an fahimci wannan wasu da lamar kada duka rafi tunahi an sarrafi ya zai rubuce wanda ya ce lokacin da aka yi hani daga sallah a ce za a yi tahiyyar masjid karahiya ne to ya kafa hujja da cewa ai an yi hani daga yin sallah a wabutan nan guda biyu shine bayan asuba ko ba su alfijir da kuma bayan an sallaci la'asar wa ja wa man kana bi adaliha wanda yake ba karhanci ya ba da amsa bi annan nahaya da cewa hani inna ma huwa amma la sababa lahu an yi hali ne daga sallar da ba ta da sabon ya na wani salatu wassalam domin sannan alaihi salatu wassalam salla ba'ad al-asri raka'atayn ya sallaci raka'a biyu bayan ya sallar da asr sunnatul zuhur wanda sunnar da ya saba yi na da ya saba yi bayan azhar wanda mutum ta yi ya tafiya da yin awali kuma suka ce ai ba a taɓa ruwaito cewa manzon Allah ya shiga masallaci da raka'a biyun nan ba بل أمر الداعي لهم الجوعة والإمام يهدون بها bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wanda ya shiga masallaci ranar juma'a alhali idan yana hudu ba ya umarce shi da ya zo da tambiyar masjid ma'ana salatu da yana rubati mamnu'un minha tare da cewa a sa'ayin sallah alhali idan yana hudu ba a ranar juma'a ba daidai bane amma wannan sai ya masjid manzo Allah ce da wanda ya shiga ya zo da ita illa tambiyar sai ko tambiyar masjid wanda wajen malaman da uku shafi'awa da hanafiyawa da hanabilawa daidai ne ko an so ma mutum ya shiga liman yana hulba da dole sai ya zo mutum malika akwai ta ce a haramin cewa shi ne mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wannan bawan Allah da ya shiga wannan sahabi da ya shiga izinin ya sai ya zo mutum saboda shi yana da matsayi na daban da al'umma a duk wani abu da ya zo na hukunci duk abin da ya faɗa a ciki sai ya zama daidai wajen Allah amma sauran al'umma ba su da wannan matsayi shi ya sa kenan wani liman ba ya iya bai da dama ya ce da wani wanda ya shigo yana hudu ba ta shi ka zo da rakatar mutum a haka da shi wanda ya shiga din ba a bukatar da zo da rakatar mutum a kan yesu mutum ba haramun فلو كانت التهيئة في الوقت في هذا من الأوائل ولا من الكفاءة كان شيء واحد التهيئة في المسجد كودا وقت ذاك hali ne daga nafila za a zo da ita suka ce da ake ta yin sosai za a bata a wani hali daga halaye da kuma ta fila domin da an bata a yanzu wato da an bata kamar ranar juma'a wata da liya yake rubuwa ya na muka ada domin ma ya riga ya zauna wani da shi wata kamar goro ga shi ita ana neman ta ne kafin a zauna wanda alaihi salatu wasalam tabbata shi ya kallon annabi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dukkan sa ya magana shi wa amaru an yi tarbiya ta hiyya yau mace shi dole ta yi kuma sai wani rashi da yake imanin biha in ban da sanin kula da ita ta yi kuma zibi fi jami'in awa a baki ɗayan hala a wakati a baki ɗayan wakati a lamatin mahalar hidima da wanda Allah bai himmatu da ita ba irin wannan muhimmancin da ya ba ta ولا شك أن الكلام في هذه المسألة فمكوى باب القول شوى جبان لا يكون المسألة بناء على مسألة الأصولية لا أجل أشياء بس وجه مسألة أصول الفقه shi ne na faɗa da su kamar irin karanta wannan zai sa a san wasu abubuwa da aka karanta na usulun fiƙe da irin yadda ake tadbikin su yawa irin yadda tadbikin su yake a matsalolin da application ɗin su yake har kaba wannan yake za a gina shi ne bisa wata matsala ta usulun fiƙe wahiya matsala ko ita ce ma za ta arara da tsari idan aka samu nasoshi biyu suka yi mu'arara suka yi kimshesheniya da juna كل منهما بالنسبة إلى الأهل عام من وجه وخاص من وجه wanda kowane daga cikinsu in an kwatanta da ɗayanarsa sai a ce ya ɗau umumi ta wani ɓangaren amma ya ɗau susi ta wani ɓangaren wani min a cikin misa'il da su wanda wannan matsalar tana daga mafi rikitarwar matsalolin usulun dubu wanda alhamdulillah tun da tun daga farko farko da littafan da muke bi na usulun fiƙi ya kawo wannan matsalar ko waye a nan ya karanta na sun abdiki na waraka wane ne ya karanta nazumin amuriki na waraka wanda ya faɗi cewa ta'aruri yana zuwa bisa fuska hudu a ta'arun bainan nasai ya ce ala arba ta aure yana zuwa fuska hudu fuska ta farko dukkanin su zama sun ɗau mu'amai fuska ta biyu shine ya zama dukkanin su hasaito fuska ta uku shine ya zama wannan ami ne wannan kuma hafi fuska ta hudu shine ya zama wannan wannan kowane a cikin su ami ne ta wani ɓangaren ta wani ɓangaren kuma hafi ko ya faɗi wannan to ya bai to cin su ko ba wanda ba wanda ya amri sai a nan wanda yake cewa a ƙarshe bai to cin ɗari biyu ne da nawa to a ƙarshe ai ya faɗi adadin bai to cin to wannan ne shi ne irin nau'i na hudu misali umarni da zan yi kan basu ami ne dangane da wakaci amma hasi ne da dangane da cewa sai fa wanda ya zai ya shiga masallaci an fahimta cewa kada a yi sallar nafila bayan waɗannan lokuta kuma bayan asuba ko bayan la'asar shi wannan ya ɗau umumi ta ina ta cewa kenan kowace lafiya amma kuma hafi ne ta ina ta cewa a sai bayan alfijir ko sai bayan lafi ya ɗau umumi ta wajen ya ɗau su ta wajen haka ɗayan ma ya ɗau umumi ta wajen ya ɗau su ta wajen bakar aslatuha fi babin mawaƙi me wannan littafin ibn mulaki ya ce na riga ne bayani a kanta a baya a babu rahoton sani fil hadisul ashir ne lokacin da nake bayani akan hadisi na goma daga hadisan da aka kawo a wannan babu wannan haka ba mu hakiki da fiya za ila wakati akwai wasu gaggan malamai da suka ce a irin nan ta a ce za a rinjayar da wani akan wani a yi tawakkufi suna dakatar da aiki da su hata ya ce tanziru harizu harizu da kalilan da aure a a sami wata linjayar daga waje ta fuska wata kalina ko ko wani kalina ko wata ce ya yi amma dai ga wani karin bayani ba za mu kara bashi kafin mu tsalla ko a lokacin awon sun ta farko a game da hukuncin sai ya tuma في هذا الحديث استهباب تهية المسجد wannan hadisin ya kunshi cewa ana so a zo da gaisuwar ubangiji masallaci da raka a kai da raka a biyu wahiyar sunna sunna ce ma'ana ana neman a zo da ita bi ijma'il muslimina daga ruwar baki ɗaya musulmi wal jumhur ala adam jumhur mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba fa wajiba ba ce an so وقال داود وأصحابه داود الظاهر لأن أبي عمرو تستشير بالوجود ai wajiba ce cewa dole ne ma ma'ana wanda bai zo da ita ba yayi ne zahirin matsalar zalikin annabi muhammadin da wace amma zahirin matsalar imam malik cewa na raka ta yi tayyatul masjid na kula ce wakilin da su ne amma akwai kauli a matsalar imam malik cewa sunna ce wa hadha hadath lahi malikiya fi fasl da sunan wal wafil wal faraid wannan bisa tsarin malikawa wanda suka fi akan bambancewa tsakanin sunnoni da na kafili da fara'ilai وتمسك من قال الوجود بالنهي عن الجلوس قبل الركوع wanda yake wannan sai ya rubuta cikin wani bashi ya rubuta cewa an gane daga ce mutum ya shi masallaci ya zauna bai zo da ita ba da zahirin tare zahirin gane kuwa haranci yadda mai alfiyar da su ne ke faɗa cewa ba na faɗo ya yi faɗi wannan ya shi wanda ta kuma yin farana a alfihar da su wai ta rin ta harima ku inda al'asari wakila kurhan wa alaihi faskuri wai ka tare ta harima inda al'asari wakila kurhan wajen ruwa shi ba da yadda da cikin al'amari haka nan wanda ta ce a ce da kuma tuwa da ba ta sun yi da ruwayen da ta zo da cikin umarni a ciki da zahirin rubutu zahirin haka ko umarni wajabci zahirin umarni wajabci ba ma azalar ma'anin zahiri ba wani ta zai da dalil wanda yake ai anan ba ana nufin zahirin ba to shi ne zai kawo dalil domin wanda ya riko da zahiri ba a cewa ya kawo dalil wanda ya bar zahiri ya koma ga wani abu shi ne ake cewa sai ya kawo dalil wakarin mustadalla ala adalil amma wanda ta ce sai ya zo da ba wani ba ce sun kafa hujja da rashin wajabci mai kauli da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hamsu salawat ne ka tabbata wannan Allah ala ibadi salloli guda biyar ne kadai Allah ya dora wa bayi wa bi qawli lisai haka nan sun kafa hujja da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tambaye shi lamma qala da mai tambayar ce da manzo hal alayya bayruha akwai wasu salloli a kai na banda guda biyar sunna la manzo Allah shi ba wasu ba wasu sallah da take wajiba a kanka illa an tadawwa sai dai in ka ga dama kai na kuma وعمل صيغة الأمر على النبي وإذا استشير ومعنى لا أوكا مثل أنصوني بابك وجبشك نعم هكذا وإذا استشير sai da mutum da ruba ce suna da marka babba saboda hadisan guda biyu amma fa yushu ba ran zalika ijabu musallata alal mayyit to ai kuma su wa'annan da suka ce sai yasu masjidi nafila ce ba wajiba ba ce su ne kuma a cikin su akwai da cewa yi wa mamaci sallah wajiba ce to ka ce sallah biyar ita ce kadai wajiba a ce sallah ba mu ga mamaci sai zama ba wajiba ba ko inda har za ka yi aiki da wancan umumin nan ka kore wajen cin sallah a kan yadda da tsiri to sai ka aiki da umumin ka kore wajen cin sallar mamaci yi wa mamaci sallah sallar da rana cewa ba wajiba ba sai wasu ka zai gasa da abin wanda ko su sun ce yi wa mamacin Allah wajibi ne don roƙo da siga umarni su an rabi matsala ta hudu karan kasuwa da taunin da zai lokacin da ya ci ne da wani hanyar da shan su ke nan amma kuma matsala tana da muhimmanci aka yi wa tambaya daga gare idan da hana mutum da ba da fiye raka a tare da a ce mutum da asuba zai raka a tare a gida sannan ya shigo masallaci ya shigo ya shigo masallaci bayan ya riga ya kaje da fajiri a gida har ya kuma kai ya tsoro din to ana kai sai zo da sai ya tsoro din yi da lafi qawlu malik yan rahimahullah annan abinda aka rubuta daga imam malik ya bambanta akwai wasu da tsaro da gare shi cewa eh ya zo da sai ya tsoro da kasar akwai wasu da tsaro da to a a sai ya zo da sai ya tsoro فروى عنه أشهب أنه يرفض أبدا ما أنا أشهب يرفض الإمام مالك إمام أشهب تيري كتير عن مالك إمام مالك ولا شيء وفاتي لا تهريبي لهدوء وكبار مدوع الإمام مالك بشكله إشيرين لبيان سنة إمام مالك يمت قليل سبعين لتارا شوف أشهب تهريبي لهدوء شكرا إنت وفاتي الإمام الشافعي أنه يرفض wannan wa da shabi yana imam malik shine cewa in yazo zai tafi ya kuma warawa an kuma yin lafin annan lafin amma ɗan lafin wanda shi ko yau fasi ne ɗari da cikin da ɗaya amma zai ma ma da kwanye yau sa shi ya rayu ne bayan imam malik shekaru goma sha biyu da cewa ta da imam malik shi ne tun da ya rage raka ta fajr tun an ce ba a nafila bayan alfijir domin zama sallaci ba ya tsaya kan yake da ba ba na samun bayan wata kare yanzu ta da ake kira bayan da ta kare ya ce rubuwar jari alaƙi a ce da zai ba shi ne abin da ke gudana da ta irin fahimta da malikawa inda su suna ganin cewa ta yi kuma tsiri lokacin karhanci daga sallah daga nafila ba daidai ba ne karahiya ce nake yi mai wannan littafin amma a gane shi mai wannan littafin ba maliki ba ne shafi'i ne وذلك هذا الحديث أما ذلك هو الحديث يقتضي أنه يكون إن أكون سوى ذلك وهو قول الجمهور من أهل السنة cewa ko da ya yi raka da ya fajar a gida ya zo masallaci to ana bukatar ya san yadda masjidi shi ne abin da da yawa daga malamai ke kai mafi yawan malamai sun tafi akan haka wadda dalla man mana a rubu auruma wanda ya hana zuwa da su ya kafa hujja ne hadisi da wani don hadisi rarrauna hadisin da aka ce abu dawud ya ruwaito shi shine hadisi mai lamba dubu da ɗari biyu da saba'in da takwas a sunan abi dawud mai lamba ɗari hudu da sha tara a sunan mutum a hadisin shi ne la salata ba da fajiri illa raka ta yi fajir ba a yi wata sallah bayan abdul ya ke to sai raka ta yi fajir ya lallahi bayani akan hadisin bai gane ba amma dai mun yi kusan rabi mun yi kamar rabi bayanai da shi ne wanda da tafi ya kawo a kan wannan hadisu a wannan zahi a kan da ne mun yi kawo da wasu kayan gurbi musamman wannan magana da cewa wanda ya raka ta sajira a gida in ya zo masallaci zai yi su ko ya ce in ba su ko ba su ya yi ba akwai tambaya a malami ne ingancin sayar da abin da musulunci ya hana musulmi amfani da shi kamar gashi da mata suke kare da shi a ai ba wato mene ne hukuncin haka kenan ba ya gaskiya da abin da musulunci yake ba daidai ba ne a yi amfani da shi wanda ya sai da shi ya zama kamar yana taimakawa ne a kan a yi amfani da shi zai zama kenan canan ba daidai ba ne yau wato wannan bangaren kaga ba daidai ba ne ke da taimakawa a kan abin da yake ba daidai ba ai ba daidai ba ne to malam akwai wani hadisi ingantacce ya bayyana cewa distance ga ba zai shiga aljanna ba a ba wani hadisi ingantacce da ya tabbatar da haka sai dai malamai da yawa sun yi bayani a kan haka kuma ko ya yi biyayya ga allah yana waɗanda ba za su shiga ba za su shiga wuta ba kuma ba za su shiga aljanna ba a ba haka ba yayi gida biyu ne a lahira aljanna ke wuta akwai wanda za a ce an jinke ka shigar da su aljanna su daɗe wato ma'abuta a ara kenan amma dai a ƙarshe za su shiga aljanna shi yasa ba wanda zai kare a ce shi ya dawama bai shiga aljanna ba bai shiga wuta ba ba yawa ba wanda zai zama shi ya gane a matsayin bai shiga aljanna ba bai shiga wuta ba lalle a madawama ta dan adam ɗaya ne daga cikin wannan gida da guda ne wallah kare mu daga wuta ana kana ta ta da ta ta